alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah karatun littafin durusu lugatul arabiyya ba har yanzu ba mu fara tura shi a group ba zan na hada su duk karatukan da muka yi naga na baya na wannan littafin sai mu tura su da yardan Allah ina tsammani wannan shine darasi na bakwai a cikin littafin a yau za mu tashi ad-darsul rabi'u darasi na hudu ad-darsul rabi' darasi na hudu a iftahu wanzuru waqra'u albaytu fil albaytu gida fil baiti cikin gida almasjidu masallaci fil masjidi cikin masallaci almaktabu tabul alal maktabi akan tabul ko yana da suna da hausa tebiri turanci ne ko turanci ne yan nigeria suka yi makwana mu kuma nan faransanci ne ake cewa to ko akwai wanda an kwado mana sunan shi to ku ce mishi ma'aji kawai na'am to al-maktabu ala al-maktabi kenan akan akan tebur ku bar shi dai da yanda aka saba kawai wani ya rasa yi muke ni da ma'aji bisa kan tabul ana shine kenan ala al-maktabi as-sariru gado ala sariri akan gado me ake so ku gane anan fi ciki ala akan ana gane da kyau ko na'am kasuwa ita ce as-suq in za a ce cikin kasuwa ya za a cewa man a'a ka ku gai to ku gai tun da ku riga kun gai fi suqi yawa fi suqi karshen harafin da yazo bayan fi dole ya ɗauki mi ya ɗauki kasra ta stad wurin wasa ana ce mishi al-mal'ab to in za a ce a cikin stad ya za a ce fil mal'abi fil mal'abi to na sha Allah ba'un aina muhammadun ina muhammad ikra'u aina muhammadun ina muhammad huwa fil ghurfa yana cikin daki wa aina yasir ina yasir huwa fil hammami yana ban daki wa aina aminatu ina amina hiya fil matbakhi tana gwadala yan yi mafi san gwadala ba ko? kizin da suka sani yau gwadala ake ta ba kizin ba gwadala madafa da Allah a madafa wannan madafa kuka sani mu gwadala muka sani amma dai gwadalan shi ne mafi inganci da kaji an ce makaza makaza makaza asali babu shi da hausa an juye shi ne ana gani da kyau ko wannan shi ne kenan ko akwai mai ta cewa a? to na'am gwadala kenan kenan ku kara a cikin dictionary kinku na hausa to ainal kitabu ina littafi huwa alal maktabi yana akan teburi wa aina sa'atu kuma ina agogo ita shi ma turanci ne ko ba hausa ba ce ingilishi me ake ce ma agogo ha? ha? a kenan ba ingilishi ba ne hausa dai ce kenan ha yana hausa ce na za ingilishi ma ne to agogo na sai da ana goga ta ga hannun suke ta agogo ko da ana goge-goge da ita agoga a diba wani lokaci to agogo kenan mantur hiya ala sarir tana akan gado na'am yawwa nan kasa al-matbakh ana nuna maka ga shine akai dai shine anan ana shine aka suranta al-matbakh to tamarin nan abinda ake so mutum ya rike sabuwar kalma ana ita ce mi aina ina ana gane da kyau ko kinan duk abinda kake so ka tambaya ina yake sai ka ce mi aina kana tambayar kana neman alkalaminka aina alkalam ko aina kalami ko kana neman wani abokinka kai aina halliru huwa fi bakwai yana bakwai ana gwan da ke ku ina akwai sunan gari bakwai ko kuma akwai anguwa bakwai aina ali huwa fi suki ko kuma ce mishi dai huwa fi fil masjidi ko gashi nan to za mu zo mu tada mu tada wasu sai mu ce musu su gaya mana wani ya tambayi ina wani shi kuma wani ya bada amsa da yanda yake so in yana so ya ce yana yana ina a in yana so ya ce mishi yana yana wajen yasan masai ko shi da ya sani amsa dai muke so a bada to samarin gwaji kenan ajib anil asilatil atiya aina alkitabu a amsa za ku bani ni ne tambaye ku aha huwa alal maktabi anan amsar suna so ku bada ta ne ga wannan daga wannan nassin ga dukkan alamu kuna gane da kyau ko nassin zaka diba sai ka bada amsa to aina muhammad huwa fil ghurfa aina as-sa'atu hiya hiya ala as-sarir aina yasir sai ka budo ka diba huwa fil hammami to aina amina yawa wannan shi ake cewa achieve the text ko a primer haka ake yi za a hudu muku kishin cikin text kuma a cikin text ne amsar take hakko laji ma'ana shi ko aina yasir aina aina amina mun yi shi ko aina amina hiya fil matba a aminatu fil ghurfa wai shin amina tana a daki ya ce la hiya fil matbakh a a tana gwadala ana gane da ke ko to ayasirun fil matbakh yau wa huwa fil hammam man fil ghurfa yawwa maza ala al maktabi miki akan biro al kitab maza ala al sarir asa miki akan gado ita ce montur na'am agogo to na'am aka ce nan اقرأ واكتب دعونا نطبق هذا الدرس قبل أن نواصل ذاك بامو أمسى رياليتي gaskiya to cikin dubitan muke so wannan yanzu ne suke koyar larabci tsakani da Allah aha na tafaddal bismillah to aina almuallim cewa da ni ina nake ina malam yake aha aina almuallim aha a almaktai ka ce almuallimu fil masjidi fil masjidi yau haka zaka ba almuallimu fil masjidi ina malam malam yana cikin masallaci na to wa zai kun ba da amsa kishiyar yadda ya waɗi a'a wanda ya sani daga hannu wanda zai ko kuma cikin sabi cikin sabi kai ba sabo ba ne ba dai bisan ba ne kai zuwa gaba dai za ka zamanto aha ina abdullashir tashi tsaye ba da wata amsa game da ni wannan ya ce ina cikin masallaci to kai me za ka ce bayan wannan alal maktab bisa kan tabir nake to hamin asiri yawwa almuallimu alal yawwa alal kursiyyi kenan almuallimu alal kursi kenan malam yana akan kujera to in wannan kake so yanzu bari mu wani tambaya ta zamna aha a can karshe karshe a samu mana wani sabo ta bismillah zan tambayi ka wanga ba sabo bane a'a kaman wanda suke bibitan wajen koyon larabci nake ne anya ko da ka ga da mutum da hulla tabani ka ji hadisi ka san ba yanzu har koyon larabci ba aha to kan wannan yasa kuma su hana sako hana sallah na'am aha wa za mu tada to malam saidu bismillah malam saidu aina kitabul muallim yace kitabul muallim fil yadi haka ne wani wani wani wani karan yayi mi yayi gaskiya yayi haka ma yayi to amma akwai wani kuma wanda nake so a faɗi yanzu to na hudda hannun nawa aina kitabul muallimi alal dai go yace fil maktab in ka ce fi shine ciki yau gina ala kina abin manta tsakanin fi da mi da ala kinan kitabul muallimi alal maktabi ana gane da kyau ko na'am nuwasil to mu ci gaba tafaddal bil dirus ijlis na aka ce ikra waktub ma'a dabti awakhir al kalimat ana so ka karanta ka rubuta ƙarshe ka sanya mishi wasali to almadrasatu sai a ce mi fil fil madar ƙarshe mi zai doka kasra ti kenan fil madrasati fil baiti albaitu alghurfatu alhammamu aha fil matbakhi almaktabu alal maktabi على الكرسي السرير على الكتاب في المسجد نعم وانا ما اكتي اقرأ واكتب اها اقرأ الطالب في الجامعة اها الرجل في المسجد اها نعم أين ال نعم يوى من في الفصل جيد ما شاء الله آه سيئة محمد أها آمنة خالد زينب حامد فاطمة ياسر مريم عمار عائشة سعيد خديجة علي صفية عباس رقية ميقولك فهمت أنا ah sunayen sahabbai to kaji wani a ce bon yana da kyau shi ya gane an zano sunayen sahabbai to wani kuma abin da ya gane shine sunayen mata suna ɗaukar damma guda sunayen maza suna ɗaukar me dammatain damma biyu to da kuma miko gano ah sunayen mata da mai suka yi yawan karewa? yawwa da ta'ul marbuta ana gani da ke ku wannan shi ne kenan a takaita kenan sunayen maza wanda ba ya da ta'ul marbuta misali hamza ba a cewa hamzatun sai dai hamza hamzatu sunan namiji ne amma tun da ya kare da alama ta mata mai za a sa mishi damma amma umaru sai a ce a umaru shi yana daga cikin munomi na sarf shi ba ya ciki usamatu kun shi ma ba a ja usamatun sai zaidun kun gani shi sai a cewa mishi mi don ma guda biyu kenan mafi yawancin dai sunayen maza yana ɗaukar mi dammata ne fahimtum na mata kuma damma guda اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات ككرن تاك ربطا تارد ساما كرشن كلمومي وزلي تا ككرن تا زينب آمنة عمار سعيد فاطمة مريم علي خالد عباس عائشة محمد صفية خديجة باء البيت اقرأوا البيت جدا من البيت دق جدا المسجد إلى المسجد zuwa masallaci to nan hiwar ne dialogue ana gane hira ce tsakanin almudarris da muhammad malami mushe da kuma muhammad ɗalibin shi almudarris ya ce min aina anta ikra'u kai daga wace ƙasa kake ana minal yaban ni daga kasar yaban nake yaban ita ce japan ana gan da kyau ko ita ce yaban almudarrisu bai kamata mu faɗi sunayen mutanen ba tunda mun san dai dialog ne ake yi to wa min aina ammarun shi kuma ammar daga wace ƙasa yake huwa min as-sin shi daga cana yake wa kun ji hausa ko cana wa min aina hamidun shi kuma hamid daga ina da dan wani gari ne ko daga wani gari yake huwa min al-hindi shi daga indiya yake aina abbasun ina abbas kharaja ya huta aina zahaba ina ya tahi zahaba ilal mudiri ya je wajen darakta wajen darakta ko? director kenan to ku ce shugaban makaranta kawai kun yi hausa ya je wajen shugaban makaranta ko da yake akwai shugabannin makaranta guda a su ya shi shugaban ɗalibai yake ko? sj shi shugaban ɗalibai ne wa aina zahaba aliyun shi kuma ali ina ya dosa ina ya tayi zahaba ilal mirhadi ya je ban ɗaki almirhad ita ce ban ɗaki dush and ten ban ɗaki na ƙurya akwai ban ɗaki na ƙurya akwai ban ɗaki na waje to na ƙurya shi ake ce ma almirhad na to nan ga sai mu zo samarin ko amsa tambayoyi ajib anil as'ilatil atiya shi ma daga wannan nassin ne za ku hudo shi ka ba da amsa game da tambayoyi masu zuwa min aina anta ana min al-yaban a anta min al-filibiyi a a wanga bai kamata mu ba da amsa shi ba daga daga nassi bari in tambayi ku bani amsa ko ku bari mu yi ni da wani na wa zai tashi mu yi ni da shi ana abin nasir wuyan kaya kauri ha to bari mu gani na kusa da shi malam malam abdul suna malam abdul hamid to min ai ka bani amsa da gaskiya ha da realite na'am min aina anta a min a'a min aina anta kai daga wace ƙasa kake yawwa idan sai ka ce me min aina anta a'a ba ta wani jir dai za ka gaya wani ya sare go da yauwa ya ɗauki abin da amma yanzu ka saurara da ke wata ran zamu karo na gaba zamu yi da kai aha na bismillah malam umar ko a malam usama na malam mustafa to min aina anta ana minan niger ko na a anta minal filibiyin yauwa la ana minan nigeriyin na to man minas sin nan kana iya diba wannan waye daga china a'a yanzu yanzu ka diba sai tunan nan babu dan china ko akwai dan china babu dan china diba cikin nasi ka babu amsa man minas sin a'a ba muhammad bane daga sin yawa ammar dai ko yawa ammarun minas sin to min aina hamidun shi hamid daga wace ƙasa yake min aina hamid minal minal hindi yawa hamidun minal hindi aina zahaba abbasun zahaba ilal ilal aha yawa zahaba ilal mudir ya je wajen shugaban makaranta to a zahaba aliyun ilal mudir a ba su ku bane ku zahaba ilal mirhad ku yawa la zahaba ilal mirhad barakallahu fikum tafaddal bil julus na'am to اقرا واكتب مع ضبط اواخر الكلمات تو كرنتا اها الغرفه من ال اها من الحمام أها المرحاض مهم.
إلى المرحاض مهم.
اليمان مهم.
الفلبين الفلبين مهم.
إلى الهندي إلى الصين طب اقرأ واكتب من أين هي من الهند خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير أها مهم. يوا وذهب إلى الحمام أها بنيامين تيجي برا كرنتاوا أها من خرج من الفصل نعم خرج طالب من المدرسة وذهب إلى السوق مهم.
زيد خديجة من الصين وخالد من اليابان Mhm. yawwa ya kare na to sai tamrin na gaba na ƙarshe da fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban aka ce ka dibi harful jar ma'ana harafi abinda ake ma harful jar shine harafin da ke sa kalimar da ke gaban sa ta dauki kasra kenan ka zabi cikin wannan harufan ka sa ka cike wannan jumlar muka ce min ita ce daga shine min ana gane da kyau ko min daga ila zuwa ana gane da kyau ko aina ta zahabu azhabu ila dukkan za kuka yi a da kun tashi ina kuka yi yanzu yawwa ila albaiti aha fi antum fi almasjidi ala antum ala al sajjada yawa antum ala sajjada ku kuna akan tafkuna wanda suke tun kan tabarma antum ala alhasir ku kuna akan tabarma wanda suke kan kasa antum ala at-turabi ba al-ard ba kudan kowa akan akan kasa yake akan al-ard yake yawa ku kuna akan kasa ana ganin da ke ku na'am jayyid to a yanzu alkitabu almaktabu wanda zai bada amsa ya daga hannu wanda ba su daga nan bismillah alkitabu alal maktabi littafi yana akan tebiri jazakumullahu khairan sawa na biyuwa zai bada amsa shi na'am bismillah at-talibu fil fasli dalibi yana a cikin aji sawa na ukuwa zai bada amsa shi aha bismillah yawwa zahaba hamidun ai mun gani a can maza suna dokan damma bi ko ne zahaba hamidun ilal jami'ati jazakumullahu khairan to na gaba waje ba da amsa shi nan wajen aha nan wajen na samu ku ido fa ba sa ido na na mata ba waje ba mu amsa anan a nan dai nan inda nake gani inda nake ganin su suna gani na na'am bismillah yawwa zahaba almudiru ilal a'a ba zahaba bane ko kharaja ne a a a bai yi ba wani harafi ya kamata a sa eh yawwa nan minal za a sawa kenan mudir ya huto daga kenan daga ina ne min daga makaranta kenan kharajal mudiru minal madrasati to aha na bismillah yawwa zahaba muhammadun min as-sin ila al-yaban masha Allah mumtaz muhammad ya huto daga sin ya je yaban na'am to alkalimatul jadida sabin bakin kalmomi da muka samu wanda kowa ya kamata ya haddace ma'anarsu in na gayyace ku bani amsa almadrasatu makaranta a an tsallake a kai ba kharaje nace ko zahaba nace sai nace kaka ana tamil a haka ne kenan zahaba muhammadun a'a bai yi ba minasci aga hankali na bai kawo ne yawa zahaba muhammadun ila sin min al yaban kenan kishe ce muka wadi inda kharaja ne aka ce sai a ce mi mina kenan zahaba muhammadun ila sin min al yaban muhammad ya je cana daga daga ina daga yaban daga daga yaban kenan daga japan ya huta ya je china kenan kishe sai mu ce kharaja muhammadun min al yaban ila sin kishiyar kuma zahaba muhammadun min al sin ila al yaban ana gane da kyau ko zahaba muhammadun ila sin min al yaban na'am haka ne in baka tsaya aje hankali ba sai abin ya shige ma cikin juna na'am to al madrasatu alfaslu aji alhammamu bandaki almirhadu a a hausa tana tana da gida tana da yanzu yanzu bari in bambanta muku alhammam makewaya ala ga da ko almirhad bandaki tunda a cikin daki ake mirhad ko kenan bandaki ita kuma waccan makewaya to almatbahu gwadala a shiga a ita gwadala gwadale algurfatu daki aljami'atu jami'a gidan bankashi asuku kasuwa alyabanu japan asinu china alhindu mm, kenan ba hindu ba sunan uwan mutane india alfilibiyin libya kuma a a philip ne kun san philip ko yawwa yan philip ma'ana su ne filibiyin yan philip ai sunan kasa ce ko na'am kenan su ne filibiyin yan philip filibiyin nigeriyin a nigeriyin maliyin burkinabiyin ainsi de suite to almudiru shugaban makaranta zahaba ya tahi kharaja ya huta kenan kharaja dakhala ya shiga kharaja ya hutu to nan harufan da muka samu cikin huruful jar aka ce fi menene fi ciki ala akan min daga ila zuwa aka ce min hurufin jar wannan suna daga cikin haruffa na jarra haruffan da in suka zo bayan kalima to kalima tana ɗaukar mi kasra to ku bari mu ɗabbaka wannan haruffan guda uku mu samu mutum hudu kowa ya- ya ba mu misali na wannan har- na wannan harafi aha cikin wanda ba su yi magana ba na'am bismillah bismillah tafaddal anta la la allazi fil wara aha taw muna son kai muna wata magana ka hada muna wata jumla wadda zaka sa fi a ciki aha ko bako ne a yanzu wanga sunan shi wanga sunan shi binyamin ka gane ko yanzu muna so ka ce muna binyamin yana cikin masallaci binyamin fil masjid masha Allah jazakumullahu khairan ya bada amsa daidai binyamin fil masjid to aha bismillah na bayan abin nasir na'am ka haɗa muna kalima da ala aha a alkitabu ala almaktabi jazakumullahu khairan nan akwai cikin yanzu bari in gaya maka abin da za gaya mini Ah, yanzu misali misali yana da moto yanzu ga haitan ya hau moto in za ka ce ali yana kan moto mi za ka ce moto shine daraja aha sai ka ce mi aha yawwa ali ala daraja in wanka in wayanka yayi kauri kuma ka ce ali ala darajatin nariya dan ka bambanta shi da velo amma da velo da moto asali duk ana ce musu daraja barakallahu fikum to min بسم الله تفضل أنت نعم تا أنت من أين أنا أنت من ال من الجامع آه أنت آه، أنا أنا أنت من نيامي كو جيد ياي tun da yanzu munan duka 'yan Nijar ne kenan an tambaye shi me zai ce zai haɗe ina ne garinsu maimakon mi Mais amma da a ce jinsiyat ne mukhtalifa a ce nationalité ce différent anan zai ce mi ana min min an-Niger to anta min Niamey tayyib ah wannan daga Kamaru yake Ali sai ka ce mi aha aha Ali min yawwa ali aliyu min kamerun ko aliyun min kamerun na'am barakallahu fikum ijlis to ila bari mu gani na bismillah a yanzu ka ce malam ya hutu daga gida zuwa masallaci aha aha almuallimu kharaja ila albayti min albayti ila almasjid jazakumullahu khair yayi almuallimu kharaja min albayti ila almasjid malan ya huto daga gida zuwa zuwa masallaci na'am barakallahu fikum to yanzu ku duka za ku bani amsa آه. أين تذهبون بعد الدرس bayan karatu ina kuka dosa kai ce dai gizon gaza ka ba gida ba ala gan da ke ko yawwa nazhabu ko nazhabu ila albayt za mu je gida ko kuma azhabu inni kadai ne ila albayt barakallahu fikum to غدا إذا خرجتم أين تذهبون a ina so ku ce min za ku zo makaranta gobe in mun hito daga gida za mu zo makaranta aha gadan idza kharajna min albayti na'ti ilal ilal madrasa ko ilal masjid barakallahu fikum طيب آه جزاكم الله خير نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله